نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar mu a wannan yammaci a wannan dare na litinin wanda shine dare na sha uku ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya daidai kuma da rana ta daya ga watan uku ko? miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam 2026 a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani a nan masallacin bakin sabuwar kwaltako a karamar hukumar ningi a baucin najeriya insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan aya ta hamsin da uku a cikin suratul furqan akwai tambayi kaɗan za mu amsa sannan sai mu ci gaba insha Allah
me tambaya mai tambaya na farko yana cewa ni direba ne ina tafiya akan hanya sai barayi suka tare ni na kaɗe ɗaya daga cikinsu ya mutu shin zan yi azumin kafara
kamar mun ansu wannan ko na ya ce shi direba ne kuma 'yan fashi suka tara hanya kuma ya taka ɗaya daga cikinsu ya mutu ka taka banza da duka ma ka kwashe su ma da ka yi ƙoƙari ba wani abu a kanka inda ka yi ma in sun da sun damu dama a kanka kashe ka za su yi an gane saboda haka ba komai a kanka ka rage irin banza na
mai tambaya ta gaba tana cewa mace ce ta tashi da asuba an tayar da sallah a masallaci to ita ba jam'i za ta bi ba kuma ba ta yi rakata ne fajir ba shin ya za ta yi
an yi mai an tayar da sallah a masallaci to kuma ita ba za ta bi masallacin ba ne jam'i to kuma ba ta yi rakata ne fajir ba to shin ya za ta yi A to ina ga ai abu a fili yake ko an tada sallah a masallaci ke ba jam'i za ki bi ba kun bike da kasar fajar ba to me matsalar a'a sai ki kashi kuma ke sallah asuba ki ba shi kenan ba a'a inda a ce ko ina ga a fahimtar ta ba a yin rakatul fajar idan an tada sallah ina ga wannan take fahimta ko Eh.
a to ba wani abu akan ki kawai zaki rakatul fajar ɗinki a hankali sannan kuma sai ki sallah ki ta asubahi kuma ko da ma masallacin zaki to in dai an tada sallah zaki iya tafiya masallacin ki in kin dawo gida sai ki rama rakatul fajr din tunda ya tabbata a sunna akan yi haka na'am mai tambaya mai tambaya ta gaba tana cewa mai tambaya na gaba yana cewa shin malam akwai fatalwa a duniya ko kuma sharrin shedani gaskiya ne ba ma san me fitar ba wallahi ban sani ba ban san me fitarwa ba a to me batalwa ne eh eh a wannan shaidan ne kawai da Allah shaidanin aljanu ne kawai suke wasa da hankalinka an taba ganin mutum ya mutu ya dawo ne a to kaga wannan ai shirme ne kuma mu a aqida mu ta musulman kwarai ai ba a mutuwa a dawo an gani ko tunda manzo Allah ya mutu bai dawo ba ba wanda ya sai ya dawo kai tsararo kawai malayin ka tafi ka tafi kenan sai mun zo Allah samu cika da imani
mai tambaya na gaba yana cewa malam zan iya yin nafila kafin sallar asuba bayan na yi shafa'i da wuturi na bayan sallar isha'i a ya ce kafin asuba bi ma'ana lokacin asuba ya yi ko bai ba Eh, ya yi shafa'i da wuturi kuma na fahimta ai abin da ya ce ya yi shafa'i da wuta ai tambayar mai ce zai me zai iya yin nafila Mhm.
yau kafin sallah asuba yau kafin sallar asuba bayan ya shafa'i asubar ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba bai yi ba eh in asubar ba ta yi ba mafi inganci ba za ka yi ba saboda ai ka riga ka kulla sallarka an gane ko la yutrana fil layl duk da yake akwai wani asar wanda Allah ya ji kan shak albani yana ganin cewa hadisin ne yake cewa ina ga ummuna Aisha ce ta ruwaito take cewa manzo Allah yakan yi bayan ya yi shafa'i da wutari kuma to sai yakan yi nafila kuma raka'a biyu to amma wasu malaman sun ce wannan kamar mabudin sallar ce almuhimmu dai gaskiya in dai har kana da buƙatar za ka sake tashi cikin dare ka ƙara na filfili to kamata ya ka jinkirtar da wannan wuturinka an gane ko sai ka bar wuturinka ka yi je masallaci tarawi ka yi raka a hudunka ko ka yi shida an gane to kaga in za ka bi doron suna cewa hadisin umu na aisha allah ya ƙara mata yadda wanda take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a tace manzon Allah baya karawa a sallar dare a watan ramadan ko kuma a wani watan ramadan sama da raka'a goma sha ɗaya to kaga in baka son ka wuce wannan hadisin ka aiki da shi to kaga sai kai hudu ka yi sallama sai ka tafi gida in ka koma gida da daddare ka kana da nawa a gabanka ka gani kana da guda shida ko an gani ko sai kai raka a biyu kai raka a biyu kai raka a biyu ka ka samu nawa na goma ka hada da da waccan kenan ko to kaga sai kai shafa ido wata kuma shikenan ka kammala sallarka an gane in kuma kana shakku wani zai ce to ai shi shakku yake ba zai tashi ba an gane to aya ka'ida ko raka'a biyu ka samu a dare za a rubuta ka daga cikin wanda suka kiyamun laili an gane kuma sannan mutum sai ya tanadin yadda zai samu ya tashi din kowa ya ce sai ya sa mata alam ko na makamancin haka na'am
sai tambayarsa na gaba yake cewa malam me hukuncin ladanci a cikin sallah bayan liman yana iya jewa a ba wani bukata in dai sautin liman na kaiwa ba bukatar ladanci an gane dama ai illa idan sautin liman baya kaiwa saboda jama'a ta yi yawa kuma ba amsa kowa an gane saboda ba- saboda haka to babu laifi idan liman wani yana jin murya sai yana daga murya bayan muryar liman in liman ya ce allahu akbar yana can baya shi ma sai ya kabbara sauran mamu su yi kabbara da kabbarar shi wannan mai tablik din an gane amma in dai sautin liman na kaiwa to babu wani ladanci irin wannan a musulunci in ku sautin liman baya kaiwa ko da an waye gari da lasifikar amma jama'a ta yi yawa ko lasifika ba ƙara sosai to ba laifi ba ne ba idan ka jiyo kai ma ka ji yadda mamun yan uwanka amma in sautin liman yana wadatarwa to gaskiya yin shi ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
mai tambaya na gaba yana cewa malam me hukuncin alkalin da yake yake yanke hukunci da wani bangare daga cikin constitution bayan ya san akwai karya a ciki kuma musulmai yake yanke hukuncin
to na farko dai ai dama kotunan mun san ba sa aiki akan shari'a musulunci ko ko shari'a court din namu wani hukuncin suke ban da wani hukuncin babu yadda ka iya tunda haka ka- haka ka samu kasar kuma kai ka ce kaga za ka iya mafi ala inda kaikayi karkai ba shi kenan ba inda kaikayi karkai ai ba wata kota a yanzu a najeriya da take aiki da musulunci babu ita ko shari'a kot ɗin ƙananan kotunan da muke da su ai wani abin suke yankewa wani abin ba su iya yankewa an gane sai dai kawai abin da malamin suke faɗa ai ba kana yi kana mai halattawa ba ne ba an gane ko ba halacci kake ba kana yi ne alaraga mai anfika ba dan kana so ba ba kuma wannan shine tsari na musulunci ba shi yasa yana mai cike da zuciyarsa cewa ya san shari'ar musulunci ta ce ma'ana aula wa afdal doka Allah ita ce za ta dace da kowane zamani za ta dace da kowane irin guri kuma za ta dace da kowace irin al'umma ba kamar ma'ana dokar bature ba an gane kaga su dokar yahudawa ba saliha bace li kulli zamanin wa makanin wa umma amma na musulunci salihatu li kulli zamanin wa makanin wa ummatan ta dace a kowace irin al'umma a kuma kowane irin zamani a kuma kowane irin guri amma ta bature dole yau a canza ko gobe a gaba daidai bane ai kaza saboda ma'ana mai tarkacen dan adam ne ba tsarin Allah bane ba to kullum muna tura kun ubangiji ai kokarin Allah ya kawo mana tsarin Allah na bature ma ba yi ake ba kasan nan tsarin ma na bature ai ba ma shi ake yi ba ba wani constitution ma da suke tafiya a kai in ka ga yanzu an maka aiki da constitution talaka ne kai ba ka da kuɗi amma ba ga shi bukari yana cewa kana tsare ka sai bayan awa 20 ka wuce awa 24 an gane ko a police station ko a wani gurin tsarewa amma yanzu nawa ake tsare ka nawa ake tsare ka ka wuce waɗannan awoyin kaga shi ma ba constitution ake mu fa kai muka ba mu kawai tsarin mu muke kasan tsarin da muke a Najeriya ba ka ma san kalar shi ba ba ka ma san kawai tsari ne na shigantaka a tsarin turan ma a tsarin yahuda ma tsinanin yahuda ne ma tsarin su suke allah ya sauke inda hali ya daina an gani in ba hali kuma to menene illa man ukuriya wa kalbu mutma'innun bil iman na walakin man shara su da roko eh Allah ya samu dace
ta gashi tana cewa malam a wajen tafsirin mata shekarun jiya an yi wa'azi akan arijalu qawamun ala nisa na'am kuma an ce maza za su iya dukan mata na'am to ya kamata malam ya ma mazan ma wa'azi Allah kuma ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan gaskiya ne dama ai shi matakin duka mana ya mace ai mataki ne sai an hau abu uku ko na daya fa'iduhunna wa hajruhunna wadribuhunna ba ka Allah ce ba na farko a mata wa'azi shi wa'azin fa ba zai kira sunan shi wa'azi ba sai an yi shi ta inda ya dace an gane ko bi ma'ana kar ka yi gadara a wa'azin ko kuma kai abin da ka ga dama wani wa'azin zai da cin mutunci ko da wulakantarwa ka gwani ai ba wa'azi bane ba amma zaunar da ita faɗa mata me makasudan aure a musulunci ka nuna mata wannan abin da kike ba daidai bane ba saban Allah ne kuma aure muka yi na ƙauna ba na dole ba to bai kamata kuma a ce an ji kanmu ba saboda haka me yake faruwa ka fara ba ta damar ra'ayi wala Allah laifinka ne ma kai baka sani ba an gane ko wata mata tana da zurfin ciki ba za ta iya kana ta gundura mata abu kana ta gundura mata ba lallai ta iya tunkarar ka ta zauna ta faɗa ma ga abin da yake gudana ba saboda haka ito ita kuma saboda rashin dabara sai ta maka hukunci da wannan abin da ka mata ko ta shiga maka rashin kunya ko abin da ya kamata ta maka ta ƙi maka ko makamancin haka to ita ma sai ta yi amai an gane to kaga idan baka zauna da ita ba a hankali ba za ka fahimci mai damuwarta ba to almuhimu dai gaskiya sai ai mata wa'azi nasiha wa'azin da ya dace a kira shi a matsayin nasiha kuma da wa'azi ɗaya kenan sannan abu na biyu shine aka ce kuma in ta ƙi je bayan wa'azin shine kuma sai aka ce a ƙaurace mata in ta ki kawar ta ki a kawarce wannan shi na ka ce ai duka kaga duka alternative ne ko na nawa to kaga na uku ne ba kawai lokaci guda ba aka ce kuma wallahi wasu matan ko wasu mazan ko wallahi ba su da mutunci wallahi wasu mazan ba su da mutunci ka gani yanzu ko yarsa baliga ba zai iya dauki bulala ya zane ta balle mata shi amma sai ya dauke ta gaidake ta kamar jaka ya samu duk namiji mai dukan matarsa mutumin banza ne ku ji da kyau an gane ko ai akwai hanyoyi daban-daban za ka mata ladabi masu yawa akwai hanyoyi daban-daban Allah ya bada namiji ba sai ta kai ga duka ba an gane ko kuma duka ma da a ci aka yi ba darban gare mene ne ka gani duka ne wanda ba zai fasa bata ba an gane ko wanda kawai shi abin da shari'a ma take so ba wai ka ji mata a dukan ba a'a ta ji a jikinta cewa yanzu har lalacewa ta kai ita ba za ta iya biyayya ba sai an dake ta wannan shi ake bukata ta fahimta ba wai zafin bulalar ba amma sai ka ware ma'ana damtse kana zana wa 'yan mutane bulala ko kana wanka mata mari wannan ba daidai ba ne ba duk da mutunci ba dukan matarsa shi yasa manzo Allah ya ce da Allah ɗayan ku ba zai ji kunya ba ya daki matarsa da rana kuma ya nemi ta da daddare wannan ai ba girma a ciki ina shan kunin naka da maganganun naka na banza na wofi saboda haka dan Allah maza mu ji tsoron Allah istausu bin nisa'i khairan fa inna wannan khuliqna min dala'in manzo Allah ce ku rike mata da alkhairi kuma ya hakuri da lamarin mata mata suna da rauni kuma suna da mantuwa saboda haka ba kowane abu zaka zage ta wani kuma za za iya zagi ya zagi uwarta ya zagi ubanta duk wanda ya zagi matarsa uwarsa ya zaga dole zagi uban matarsa ubanka ka zaga an gane ko dan ita ma mata tana daga cikin haka saboda haka mu yi kokari mu yi kokari mu yi hakuri da lamarin mata ko kuma mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah miji ya ɗauko ki a gaban iyayenki ya tsare miki ci ya tsare miki sha ya tsare miki sutura to dan Allah inda mutunci da ganin girma ya kamata a waye gari a ce kuma kina wulakanta shi ya kamata a waye gari a ce kina masa rashin kunya manzo Allah ya ce ku sani ya ku mata wallahi ɗayan ku ba za Allah ba zai yarda da ita ba sai mijinta ya amince da ita ba wata ƴa mace da za ta sa kafa ta shiga aljanna in ji manzon Allah sai da yardan mijinta da yadda mijin naki yake kuke kallon sa a kashe a rashe a bai isa komai ba wallahi ba ke ba rahamar Allah ko ubanki sarki ne ko ubanki shugaban kasa ne sai mijinki ya mutu ko kin mutu mijinki yana mai yarda da ki amma wallahi kowaye babanki kowaye danginki ko su waye matsayin iyayenki wallahi idan baki ba miji ba za ki shiga wuta ne saboda haka kullum mata ku ke tuna wannan duk wanda Allah ya kaddara mijinki ne shi Allah ya rubuta miki ba ruwanki da hangen wata mijin dama wannan shine naki kai ma wacce Allah ya sa matarka ce ita Allah ya rubuta maka waccan da kake harada ko kake kallo dan ba rabanka bace ba ko shekara nawa kuke kuna soyayya kuwa an gane to wannan abun ya kamata duk mu gane cewa daga mu har ku baki daya mu yi hakuri da junan mu Allah ne ya hada mu baki daya kuma in ma dai ba mu hakurin ba kullum haka zamu ci gaba da yi duk wanda dai ka auro ba hurul ini bace ba duk wanda kika aura ba saurayin aljanna bane ba dole sai mu yi hakuri da juna kuma sai mun kai zuciya nesa ubangiji ka ba mu haƙuri da juriya amma dai dukan mace ba daidai ba ne ba in har ya kai ga dukan irin wancan ake nufi amma in ba kai wa'incan matakan guda biyu ba wanda musulunci ya ce a yi ko ka yi su amma ba ka yi su yadda musulunci ya ce a yi ba kada ki yar mutane to ka zalunce ta kuma allah zai saka mata na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا نعم من gani jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa an zalla mina sama'i ma'an tsahura haƙiƙa mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki wanda yake mai tsarki ne a kansa kuma mai tsarkake wani shi ne Allah ya ce linuhiya bihi ballatan maitan wa nusqihu mimma khalaqna an'ama wa anasiya kathira Allah ya ce wannan ruwa mun saukar da shi ne dan mu raya garuruka sannan mu shayar daga cikin bayin wanda muka halitta sannan kuma da mutane masu tarin yawa sai Allah ya ce walaqad sarrafnahu ko bainahum Allah ya ce hakika wannan ruwan sama muna rarraba shi ne muna karkatsa shi ne muna kasa shi a tsakanin bayi liyazakkaru dan su tuna da ni'imar Allah shine kamar yadda je na faɗa mana ibnu abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa shine zaka samu wannan she wannan guri yafi wannan guri samun ruwan sama ko kuma wannan shekarar tafi wannan shekarar samun ruwan sama duk wannan ubangiji yana yi ne da tsari gwargwadon ma'ana karancin sabanku gwargwadon yawan samun ruwan sama gwargwadon ma'ana zunubin ku gwargwadon yadda ruwan sama zai dauke muku shi yasa ruwan sama yana da alaka da karanta zunubai an gane ko yadda aka yawaita zunubai yadda ruwan sama ba zai yawaita a nan gurin ba yadda kuma aka samu karancin laifuka to kuma za a samu yawaitar ma'ana ruwan sama to wannan sunnar Allah ce subhanahu wata'ala da yake kawo ta ma'ana akan bayi Allah ce fa abal aktsaruhum fa aba aktsarun nasi illa kufura amma mutane da yawa sun ki sai ka sun kafirce wa Allah karkashin wannan aya hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi riwayar muslim yake cewa qala li ashabihi yawman ala ithri matsarin wata rana bayan an yi ruwa da safe sai manzon Allah a cikin sahabbansa sai yake ce da su atadruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa a safiyan nan bi ma'ana kun san abin da ubangijinku ya ce qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce a'a ba mu sani ba Allah da manzansa su suka fi kowa sanin abin da ya faru qala sai manzon Allah yake cewa ga abin da Allah yake cewa asbaha min ibadi mu'minun mu'minun bi wa kafirun sai manzon Allah yake cewa Allah yake cewa an wayi gari a yau din nan wani daga bangare na bayina an gane ko bi ma'ana sun yi imani da ni sakamakon wannan ruwan sama wani bangare kuma na bayi sun kafirce da ni sakamakon wannan ruwan sama ya ce fa amma man kala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma duk wanda aka waye gare ce kai alhamdulillah je mun sha ruwa jiya Allah ya shayar da mu ruwa da falalarsa da ni'imarsa manzo Allah ya ce Allah ce fa zaka mu'minun bi to wannan shine ma'ana yayi imani da ni an gane ko fa zai ce amma amma duk wanda ya ce kuma duk wanda ya faɗa daga cikin mutane kai wannan ruwa an shayar da mu wannan ne saboda kaza da kaza da kaza manzo Allah ya ce to wannan ma'ana kafirun bi mu'minun bil kaukab wannan ya kafirce mini ya kuma imani ma'ana da taurari shi yasa a ka'ida ta musulunci manzon Allah yake karantar da mu cewa babu wani abu ko wani wata ko wata munasaba da take da alaka da samun ruwan sama an gane ko domin wasu na ganin cewa kamar akwai wasu watanni wanda idan wannan watannin sun kama kawai ana samun ruwan sama kamar yadda mu a canfan yanzu muke canfan ma'ana august a ga wannan kafirci ne duk wanda zai ke jin cewa watan august watan ruwa ne ko kuma dan watan august dama ake samun ruwa to wannan ya kafirce ubangiji haka manzon Allah ya ce duk wanda ya ce alhamdulillah kai Allah ya shayar da mu daga falalarsa manzon Allah Allah ya ce to wannan shine imani da ni amma wanda ya ce mun samu ruwa saboda watan august ne ko dan watan kaza ko dan kaza ko dan kaza wannan shine kafirce mini yayi kuma imani da taurari an gane kenan Allah yana ruwansa ne domin shi ba dan komai ba kamar yadda Allah yana fito da rana ko ta kisfe ko wata ba don wani ba shi yasa lokacin da ɗan gidan manzon Allah ya rasu kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawato hadisin ko sai aka waye gari an sami ne an samu kusufi ko ana ce ai wannan kusufi da aka samu dan mutuwar ɗan gidan manzon Allah ne Ibrahim Mu'azzam manzon Allah yana jin wannan magana ya hau kan mumbari ya ce ku sani إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته yace ku sani ya ku bayi rana da wata ayoyin ubangiji ne guda biyu ba sa fitowa ko su yi kusufi don haihuwar wani ko don mutuwar wani an gane ko saboda haka idan kun ga haka ku garzaya ku yi sallah ku tuba ga ubangiji saboda haka mu gane cewa ba a lullumi don wani ba a kwalla rana don wani ba a sanyi dan wani ba a ruwan sama dan wani ba a fari dan wani wannan dukkanin su mana ayoyin Allah ne ba kuma wani dan wata munasaba da Allah zai tafi da su sai ya ga dama sai dai kamar da na faɗa ɗazu in an samu yawaita saban Allah to kaga za a sami menene ƙarancin ruwan sama kamar yadda wancan hadisi na manzo Allah yake cewa ba za a wayi gari ba mutane su hana zakka ko illa muni'u qatran min sama face sai Allah ya hana su menene ruwan sama ba za a waye gare mutane su yawaita zina ba face sai Allah ya jarbe su mana da cututtuka waɗanda kakannin su ma ba su san su ba an gane to kaga in ba irin waɗannan abubuwa ba da aka takali ubangiji sai ya horo ga bayinsa to in dai ba don haka ba Allah baya kusufar da rana ko wata ko lullumi don mutuwar wani ko don kuma na haihuwar wani a'a wannan suna aikin su ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musu to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau shi ina la ba'asna fi kulli ummatin fi kulli qaryatin nadhira da mun ga dama kowace al'umma sai mu aiko mata manzo a'a to yanzu ba mu tsara ba ai suna cewa me yasa maimakon kai ka zo kana ce mana kai ne annabin kowa me yasa ba za a wayi gari kowace kabila kowace alƙarya a aiko mata annabinta ba Allah ya ce to ba haka muka ga dama ba mun ga dama mu tattare manzon Allah wannan matsayi kun ga dama ai hadisi ingantacce manzon Allah yana cewa utitu khamsan lam yuqahunna ahadun min al-anbiya qabli manzon Allah ya ce Allah ya bani abubuwa guda biyar bai taɓa ba wani annabi kafin ni ba bimana ni kadai ne Allah ya kyauta abu guda biyar babu wani annabin da yake da ɗaya irin nawa ko wannan ma yashi manzo falalan manzon Allah ko to shine yake ce mana kullu nabiyyin yub'asu ila ummat ila ummatihi kowane annabi ana aiken shi ne zuwa al'ummarsa kadai wa bu'isu ila nasi kafatan amma ni Muhammad Rasulullah an aiko ni zuwa mutane baki daya an gane ko kenan shi manzon Allah annabin kowa ne dan Allah ya hada wa manzon Allah lada da yawa kaga ai ba za ka haɗa annabin da aka aiko shi zuwa zamanin shi kaɗai ba ko kuma zuwa al'ummarsa kaɗai ba ko zuwa ƙabilar shi kaɗai ba da wanda aka aiko zuwa tun daga lokacin da Allah ya mace annabta duk wani ɗan adam ko aljani al'ummar manzan Allah ne kaga ai ladansa sai ya fi yawa ko yanzu misali idan annabi Musa ko Isa ko annabi Nuhu ko annabi Suleiman ko Dawud Allah ya aiko su zuwa mutanensu kamar mutum ɗari biyar ko mutum dubu ɗari biyar ko mutum miliyan ɗaya ai kaga ladan mutan ladan da annabi nuhu ko ladan da annabi suleiman zai samu na saƙon da ya kawo al'ummarsa wanda duk wannan ɗan al'ummar tashi zai aiki da wannan wa'azi nashi ba yana da kamasho ba yana da kamasho to sai ga annabin kowa da komai annabin mutum da aljanna kuma tsuntsaye da komai da komai to kaga yanzu wa'annan adadin mutanen annabin mu wanda Allah ya aiko su ai sun yi linkin ba linkin na mutanen sauran annabawa to yawan wannan al'ummar manzon Allah haka yawan ladan manzon Allah yake domin duk wanda zai kwana ya tashi a musulunci ana rubuta manzon Allah lada akan shi ai manzon Allah ya gama ya more ko ba haka bane ba ko ba komai manzon Allah wannan ladan ibada da al'ummarsa suke yi yake samun ma'ana kaso wani nashi ai kaga ba karamin alkhairi bane ba to shine Allah ya malam yake cewa anan gurin Allah ya aiko manzon Allah ne zuwa duniya baki daya dan ya riban yawa manzon Allah ladansa linkin ba linkin wanda ladan aljanu kadai ai sun ishi manzon Allah ko balle ladan al'umma mutane kuma dukkaninsu baki ɗaya duk manzan Allah ne ya aiko su Allah ne ya aiko manzan Allah zuwa gare su to shi yasa yake cewa ina da yana daga cikin abin da Allah ya daga daraja ta akan daga sauran annabawa ne an aiko ni ne zuwa mutane baki ɗaya to shine Allah ce fala tudil kafirina kada ka bi kafirai mutanen manza akan maganganun su da ra'ayoyin su wajahidu bihi jihadan kabira ka yaƙe su da alqur'ani ka musu wa'azi an gane ko jihadi mai girma wa huwa allazi marajal bahraini to shine nan ma Allah zai ba mu wani abin mamaki cewa ruwaye ne guda biyu kamar yadda Allah ce wa huwa allazi maraja al marju shi mana al khaltu an gane ko al khaltu cakudawa yace wa huwa allazi marajal bahraini shine wanda ya cakuda wa'ansu koguna guda biyu koguna ne a game a guri guda suna tafiya a guri guda amma sun ƙi haɗuwa inda za ka sa hannu ka ɗebo wannan ruwan daga wannan gun ka zo ka zuba nan kana kallo ƙiri-ƙiri zai koma gurin ɗan uwan shi inda za ka sake ɗebo wannan ma haka zai koma gurin ɗan uwan shi kai ko da ɗiba su kai a makayi ɗaya ka zuba sai ka ɗebo wannan a makayi ɗaya ka zuba za su ware ba za su haɗe ba an gane ga su a kogi ɗaya ga su a kwance kuma ga suna tafiya amma ba za su haɗu ba wannan shi ma aya ce waye sai irin wannan in ba Allah ba to shine yace huwa allazi marajal baharaini shine wanda ya cakuɗa wa'annan koguna guda biyu an gane ku bi ma'ana ya haɗa su gurin zama ɗaya haza azbun furatun wannan ɗaya ruwan mai daɗi ne an gane ko furatun kuma cakwai bi mana in an ce ma'ana ruwa ma'ana azbun furatun bi mana wanda ya kai ƙarshe wajen safa an gane ku wa talazzuz shine ruwan da ya kai ƙarshe gurin daɗi da gare gare da kuma ɗanɗano to wannan haza azbun furatun wannan ruwa ne mai daɗi gare gare wa haza milhun ujaj wannan ɗaya ruwan ko ma'ana ruwan gishiri ne kanwa kanwa milhun ujajin bi ma'ana ruwan gishiri ne mai zartsi an gane amma Allah ce waje ala bainahuma barzakhan Allah ya sanya ma'ana shamaki wa hijran ma'ana makari mai hana wannan ya koma cikin wannan an gane ko hijran mahazura kariya wadda take ma'ana kariya gashi a zahiri kana ganin su haka suna tafiya guri guda amma ba za su haɗe ba inna fi zalika la aya shi ma wannan aya ce dan mu gane girman Allah da kuma isar Allah da buwayar Allah kamar da muka gani jiya Allah ce waje Allah shamsa alaihi dalila ko muka sanya rana ita ce dalilin samuwar inuwa to amma sai gashi kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa alam tara ila rabbika kaifa madda zil baka gaida ubangijinka kuma ya ja ya dame inuwa inuwa ta dare tsakanin fitowa alfitir da da fitowar rana ita wannan kuma inuwa yana ta samu in ta dare ce rana ce ta buge ta haifar da ita to inuwar dare kuma ta ina take zuwa to kaga duk wannan na fi zalika la aya to shine Allah ce huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan shine dai wanda ya halicci dan adam daga me ruwa ruwan menene ruwan maniyi shi yasa da dan da Allah yayi magana yayi magana sai mai da kai asalinka dan ya rage ma girman kai da isa da tinkaho kaga yanzu idan Allah ya ara wani karfi ko Allah ya ara masa karfi na dukiya ko ƙarfi na ilimi sai yake ganin ya fi ƙarfin kowa ba haka ba ne ya taka wanda ya ga dama ya murda wuyan wanda ya so amma duk wannan nashi fa na ƙanƙanin lokaci ne sai har ka ga mutum yana cewa in dai muna gari ba za a yi kaza ba wallahi in dai muna gari bai isa ba to waye kai Allah ya ga dama kana ganin kuma a gaban ka ayi nawa kuma aka yi ai an yi bila adadin ba kuma kanka karau ba to shine idan kai tunƙaho kai takama sai Allah ya mai da kai asalinka sai ya faɗa maka waye kai kulika min ma'in dafe an gane ko can wani gun kuma Allah ya ce min ma'in mahin an halice kama daga ruwa wanda yake ma ba komai ba ruwan ma an gane to me abin tunƙaho kuma me abin takama me abin da kake ganin kafu wani ba wanda aka yi shi daga lu'ulu'u ko diamond ko kuma gold ba haka bane kowanne dai da zai ce kana ganin kafi wani da asalin ku ɗaya shi yasa duk mai hankali ko kuɗi Allah ya baka ko mulki Allah ya baka ka daina kallon kafi kowa ba wanda kafi asalin mu ɗaya an gane to shi yasa in mutum ya fetin ƙaho to da Allah aje a baje shi baki ɗaya a nuna masa fa da me ka shigo garin nan garuwa kake yi garuwan shi kake ko ma da dillali ma kake yi ko ba haka bane ba ko da bola bola ma kake ka tuna masa wannan sunar Allah ce ba yana kafafa ba ai mu ne garin mu ne garin mu ne to ku tuna mashi waye shi da garta ne uban shi an gane ko to yanzu Allah ya ara masa dama shine ba shine ba haushe yake wata magana ba wai ba a bincike sarautar gartai eh do da sarki ya tsaya yana hura hanci ku tuna masa da gartai ya fara a garin kuma Allah ya mai da shi wannan yanayin saboda haka duk wanda yake muku tunƙaho ku tuna masa baya ku tuna masa ciwaye a baya tukunna ba nan kake bi kana maula ba kuma yanzu shine har zaka zo kana hura mutane hanci har a ce ka taimaki addinin Allah kana ba za ka bayar ba to duk wanda yake hura hanci ba wai ba wai goranta masa za a yi ba a a tuna masa dai ya suna ya san dai mun sani ko ba ka bane ba ya tuno ya san mun san shi a baya da shi ba kowa bane a garin ma amma yanzu gashi in ya faɗa sai a ji wala'alla maganar sama ita ce magana ɗaya kawai a ƙasa ko a gari ko ko a gida amma da ba haka yake ba to shine Allah yake tuna wa dan adam cewa wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan shine wanda ya halitta dan adam daga ruwa faj'alahu nasaban sai ya sanya shi ma'ana ya sanya masa an-nasbu me me ma'ana nasab shine dangi yan uwa wa'anda babu aure tsakaninka wa sihira da kuma dangi na bangaren ma'ana auratayya lokacin da aka wayi gari kai kadai ne tilanka amma ana nan sai ka same ne nasab malamai suka ce nasaban dinnan su ne ‘yan uwanka na nasaba na wanda ba aure tsakaninku kamar ‘ya'yan ɗanka ko ‘ya'yan ma'ana babanka ko ‘ya'yan uwarka ko ma'ana jikokinka an gane wasu hira kuma su ne ma'ana wanda akwai aure tsakaninku kamar ma'ana dangin matarka an gane ko da kuma ma'ana ‘ya'yan ma'ana ‘ya'yan yabba babakka da 'ya'yan ƙanwar babanka da 'ya'yan ƙanin babanka da 'ya'yan wan babanka an gane da 'ya'yan tsohuwar bazawararka ma da 'ya'yan tsohuwar budurwarka ma duk sun shiga ciki to shine Allah ya ce ana nan sai ka samu nasab yan uwa na jini wanda ba aure tsakanin ku wasu hira sai kuma ka samu yan uwa wanda suke ma'anar bangaren ma'ana auratayya su ne surukunta da sauransu to duk wannan aya ce Allah ce wa kana rabbuka qadira haka ubangijin kai kasance yana kaddarta al'amura komai da lokaci kuma komai da tsari wa ya'buduna min dunillah amma duk da waɗannan abubuwa da Allah ya yi bawa ya yi bayi sai suke bautar wani Allah ba Allah ba ma la yanfa'uhum abinda ba zai amfanar da su ba wala yadurruhum ba zai iya cutar da su ba banda rashin fahimta na dan adam kai ka sassaka abin ko kuma kai ka mai da shi Allah amma wai tsoro kake ji kai ya cutar da kai abinda ba zai iya karewa kansa ma'ana cutuwa ba ba kuma zai iya jawo kansa amfanuwa ba to wannan me amfanin shi ai in ma kana bauta ne dan abin babba ne to ai gwara maka bauta wa rana da wata Allah soke ba haka bane ba dan su ne manya to amma ta bakin annabin Allah annabi Ibrahim to idan kana bautar rana to da daddare kuma idan matsala ta same ka wa zai kare ka tunda da ubangijin naka ya tafi bacci an gane ko in kuma kana bautar wata to da rana kuma wa zai kare ka saboda ubangijin naka rana ta kora shi ya gudu ya buya to kenan kaga ka bautawa wa tawakkal alal hayyul ladhi la yamut ka je ka dogara ka bauta wanda baya mutuwa raye wanda la ta'khudhu sunatun wala nawmun wanda gangade ko bacci baya daukar sa wanda laysa lahu bidaya wa laysa lahu nihaya wanda ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe shi ne farkon farko kuma shi ne ƙarshen ƙarshe baki daya amma duk wanda za ka bautawa ba shi da wannan mizar ba shi da wannan matsayin a runi ma za ka laƙo ko min al'ardi am lahum shirkum fi samawat Allah ce ka faɗa min wa'annan da kuke cewa allolinku ne a runi ku nuna mini ashuru ilayya ku nuna mini me suka halitta irin halittar Allah me nasu a halitta a doron ƙasa mun san Allah shi ya halitta sama da ƙasa da rana da wata da mutum da aljan da bishiya da dutse da ruwa haka ne to ku kuma ku faɗa mana wani ɓangare ne wanda ubangijinku ya halitta irin halittar Allah amlahum shirkun fi samawati ko kuma a'a suna da wani ɓangare na halittar sama bi ma'ana sun yi wa Allah taimako sun yi wa Allah ma'ana gudunmawa ko kuma sun masa gayya lokacin da Allah zai sama babu to duk wanda ba shi da bai iya kasa nuna ɗaya daga cikin irin halittar ubangijinsa a doron ƙasa kuma allan da yake ganin allansa ne bai taimaki allah wajen ƙera sama ba to wannan ya kamata ya zama allan gaskiya bai kamata ba to shine allah yake cewa wa ya abuduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira kawai bare dai kafiri an gane ko dan rigima ne dan tawaye ne dan zanga zanga ne ga ubangijinsa mai bayyana zanga-zanga mai bayyana adawa wa ya fi Allah haƙuri wa ya fi Allah juriya ya Allah zai halicce ka kuma ka je ka ce wane ne ubangijin ka ya Allah zai baka kuma ka ce wane ne ya baka ya Allah zai hana ka kuma ka ce wane ne ya hana ka duk mai imani da Allah ya san cewa ba mai badawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai rayawa ba mai kashewa sai Allah shi yasa ce ka faɗa musu kul inna hayati wa mama wasu nusuki nusuki ko wa mahayaya wa mamatin lahi rabbil alamin ka faɗa musu rayuwata da mutuwana da ayyukana na ibada duk suna ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nake kwaikwayo bisa umarnin shi shi yasa duk wani mumini na kwarai kamata ya sami imani cikakke ga ubangijinsa duk halin da kake ciki Allah yana sane da kai kuma Allah ne ya yi ka ba irin mu bane ba wanda idan abuwa sun maka yawa kake mantawa ko an ce wani ya taba yin tafiya ya manta da menene matarsa wani ya taba tafiya ya manta da motar shi bai dauka wai da mota ya je ba to kaga duk wannan halin dan adam ne amma Allah shi ba haka yake ba duk abin da Allah ya halitta ya san shi Allah baya rabkanuwa Allah baya mantuwa ba wani abu mai yawa da zai shiga lissafin ubangiji ba wata kwaya a ƙasan ƙasa wacce Allah bai santa ba ba wata halitta a ƙasan teku wacce Allah bai santa ba shi ya halicce ta kuma ya san da zamanta amma wannan yake ƙara nuna maka cewa duk ilimin Allah ya kewaye komai an gani ko Allah iliminsa ya kewaye komai amma bawa iliminsa bai kewaye ma'ana ilimin Allah ba Allah ka samu dace na'am وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا نعم الله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ba mu aiko ka ba sai ka zama mai sai kawai don ka zama mai bishara ga waɗanda suka karɓi saƙonka wa nazira kuma ka zama mai gargaɗi da ka shaidi ga waɗanda suka ƙaurace saƙonninka ya rasulullah kenan ba wa aikin manzo ba ne illa guda biyu me aikin manzo isarwa wa'azi yadda ya dace amma kimtsa da cusa shirya tsakanin zukatan bayi wannan ba aikin Allah bane ba, ne ba. shi yasa Allah ya ce masa lasta alaihim bi musaitin kai ya rasulullah Allah bai wajabta maka ba cewa sai kowa ka miƙar da shi ya bi tafarkin daidai a'a innama anta munzirun wa likulli qaumin had kai wa kai aikin ka ma'ana menene wa'azi da gargadi manzo Allah zai maka wa'azi a matsayinsa mai cike da fasaha da hikima da basira zai amfani da fasaharsa zai amfani da hikimarsa a matsayinsa na manzo zai maka wa'azi in Allah ya sa kana da rabo ka ɗauka in ba ka da rabo kuma ka watsar to amma dai mu sani cewa manzon Allah ya Allah ya aiko mana shine bashiran mai albusur da rahamar Allah da cin gan Allah a gobe kiyama ga wanda ya karɓi saƙon manzon Allah ta hannun saƙon Allah ta hannun manzon shi sannan kuma kai naziran ne mai gargaɗi da ka shaidi ga waɗanda suka ƙi bin saƙonka suka ƙi bin abin da Allah ya aiko ka a kai wannan Allah zai kama su kuma zai kama su a matsayin ma'ana masu laifi Allah ya ce kul ka faɗa musu ma as'alukum alaihi min ajrin ai ba na tambaye ku lada ba inda manzo Allah yake neman lada ko yana nema shi yasa yau inda a ce kuɗi manzo Allah yake karɓa sa ce masa ma'ana kuɗi yake nema kuma in za ku iya tunawa tun annabtar tana sabuwa tun addinin yana jariri ai sun ce in kuɗi kake so ƙuraitawa ko ka zo za mu tara maka dukiyoyinmu sai ka fi kowa kuɗi a cikin karkarar nan baki ɗaya kuɗi yake so kaga inda kuɗi yake so ba zai yadda ba zai yadda amma ba kuɗin bane a gaban shi hasale su sun sani ajiye ajiyensu da suke bashi kwandalarsu ba taɓawa kai mayanin ma da suka kulla duke suka bashi kullin mayanin ma baya canzawa to wanda yake irin wannan da amana roƙonka me zai naka bashi kuɗi an gane to shine Allah ce ka faɗa musu ma as'alukum alaihi min ajrin ba dukiya nake ta ba lada nake nema a gurin ku ba illa man sha'a wannan istisna'i ne al-munqati an gane ko bi ma'ana illa man sha'a an yatasaddaqa an gane ko ala ridahu sai fa wanda ya ga dama zai sadaka ga addinin Allah bisa menene amincewarsa amma ni ban roƙa ba ban kuma ce a bani ba saboda haka amma wanda ya ga cewa zai taimaki addinin Allah wannan ba matsala amma ni ba na muku alidan neman lada an gani inna illa ma illa man sha'a an yattaki ila rabbihi sabila sai dai wanda ya so ya ba da ma'ana ihsani dan ya samu ma'ana hanya ko kuma ya bi tafarkin Allah mai kake amma da sunan lada ko da sunan abani ba ruwana wa tawakkal alal hayyul ladhi alal hayyul ladhi la yamut ka dogara ga raye kwaya ɗaya tilo wanda baya mutuwa duk wanda ka dogara da shi ka rike aikin banza na sha karanta mana wancan waka wannan na sha faɗa mana wancan waka ta shata ko yace duk wanda shata ne ko dan kwairo shata ne ko yace duk wanda yace shi ke rike da kai ko ka ce ya aje ka dan kwairo ne ko a haka yace yace duk wanda yace wai shi yake rike da kai ka ce ya aje ka ya aje ka ka ga gani ba za ka ci ba ba za ka sha ba ko da karka wani razana kai dai ka ba Allah in ka ba Allah hanyar Allah ta fita tali an gane ko kana ganin kamar abincinka kadai a gurin wane yake kana ganin kamar in ka saba da shi ko kai abin da ba daidai ba akan baya so kamar ka daina ci ka daina sha wallahi ba abin da zaka daina ba shi ya kula da kai a cikin mamanka ba ba shi ya tsaga maka kana gani fa saboda kyauta ta ubangiji kana ciki kafa ɗaya gare ka ta cin abinci ba haka bane ba amma da ka zo duniya fa kafa nawa ya baka biyu nonuwa guda biyu ko to in ka bar nonuwan kuma kafa nawa ce ba iyaka Allah mai kyauta da ƙari kenan ka gani kana ciki makafa ɗaya ce kaɗai ta cibiya kake cin abinci ka zo duniya sai ya baka kafa biyu nono kana kaucewa daga nonon nan kuma sai menene kafofin gasu Allah kaɗai sun iyakacin su baki ɗaya to ubangijin da ya maka wannan tanadi kuma zaka tsaya kana tsoron wani har wani zai ba razana ka zai tozarta ka har wani ya sai ya talauta ka wallahi tsaye tsararo kuna gani idan Allah yayi wani sai ya daga wallahi duk inda ya sa kudinsa sai ya ci nasara amma da yawa sai su sa jari a gunsu fadi amma shi ba shi ya sa bahaushe ce sara da sassaƙa baya hana ganji toho idan kaga ganji bai toho ba Allah ne bai so ba in kaga mutum ya durkushe wancin ya cinye masa kuɗi wancin ya cinye masa kuɗi amma haga ya girgije kawai yayi gaba haka Allah ya so an yi gobara can shagon sa ya kone an yi kaza can mota ta fadi amma da yake Allahn ya yi sai ya yi tara wani ya sai hana yi tara ne? bahaushe ya yi gaskiya ya ce zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana ruwan muzuru ko ana ruwan shaho sai ya yi tara to Allah ne ya amince sai ya yi to kawai nemi amincewar Allah duk in yan uwanka sun ce ba sa son ka ne gidanka ya kore ka yan uwa sun kore ka in dai kana tafarkin gaskiya wallahi Allah zai bude maka kafafu masu yawa sai sun fi wancan kawai kai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma azurni fi musibati wa khulifni khairan minha wallahi sai Allah ya bude maka sama da naci baki daya sai dai in cutarsa kake kana kwararsa kana zalunta shi domin ka kuma ta cika amma in dai ba wannan bane ba Allah ba zai babawa haka ba to shi yasa kullum mu dogara da Allah kamar yadda za ga suna cewa yawan population yana kawo talauci yana kawo yunwa wannan kafirci ne wannan ba musulunci bane ba an gane ko kamar yadda kullum malamai suke faɗa mana mu ne dan adam ne yake abu babu tsari dan adam ne yake abu ba lissafi ba ubangiji ba yanzu ka ga mutum ya tara dukiya ya tara dukiya amma abin takeici ya kasa leƙowa ya ga kwanakin da aka rubuta masa ya ƙara koda wata ɗaya ne me ya kamata mu fara yi mun shiga mu fita mu kurɗa mu ƙara wa kanmu kwanaki tukuna sai mu nemo dukiyar tukuna amma banda hauka irin na malam ɗan adam sai ya tara kuɗi kuma ba lokacin cin wannan ba shirme bane ba ka tara dukiya amma ba ranakun cin duk wanda ya haura shekara arba'in da biyar kuma ya danna ar duk wanda ya kai arba'in da biyar ya danna ar ya ki ko ya so ya yadda ko bai yadda ba amma muna ƙifa da aiko mu ci hanyar da sauranmu amma ma muna faɗa mun san dai kawai muna faɗa ne dai kawai amma kai kanka in girma ya kunno maka san girma ya kunno maka tun ana baba kana ni ne baban tun ana baba abin yana baka mamaki dole a faɗa wata ranka karɓa ba haka bane ba tun ana faɗa mana muna ƙi muna ganin kamar zolayen mu ake yi sai wancan sai ga wancan bai ma san ka ba ce baba sai to shikenan fa abin ya zo to girman ya zo dole ka karba ka zama baban dole ba haka bane ba to saboda haka haka fa rayuwar take haka ba ake tafiyar ba haka ba ake gangarawa to saboda haka ni ne zan zo in tara kuɗi ba ranakun ci da aka faɗa alaga ta malam wane ya tara dukiya fa yanzu mai yawa sai ce ayya ku faɗa masa ayya aikin banza kwanakin ake fara tarawa sannan sai a tara dukiyar to ai ba zan iya tara kwanaki ba to tara dukiyar mataka da ya zama na banza to duk wanda zai tara dukiya ta wuce cin abinci to bala'i ce a gare shi duk wanda zai ada dukiya sama da cin abincinsa to wallahi wannan dukiyar bala'i ce a kan shi cutuwa ce wallahi ba alkhairi bane ba amma alkhairin dukiya ta bukata kada ran kada han an gane domin Allah da ya halicci bawa bai aiko bawa duniya ba sai da ya ware masa abincinsa a gefe mu ne muke aiki ba lissafi sai ka tara ba ka da lokacin abu ba haka bane ba amma Allah ba yadda za a yi mutum ɗari wallahi sai ya ajam abincin mutum dubu in ka ga mun shiga yunwa mun shiga fatara wai a yawa ƙarya ne ba yawa bane ba ba gashi an ce china yan firamaren china sun fi yan najeriya yawa ba ba ka ake cewa ba amma yanzu ku kalli wasu gadoji da hanyoyi da suka yi na bala'i wanda an ce duk duniya ba irin ba duniya ba irin wannan aikin ba kuna ganin su ba wasu hanyoyi ne kamar hanjin jimina wannan ya shiga nan malkuɗi kawai da su sun gama da duniya baki daya to su ba su da yawa to amma me yasa suka zauna lafiya to ana kwatantawa kenan amma kai kasar ka ga arzikin ba a kwatantawa saboda haka mu daina yadda da cewa wai yawan population yana kawo karancin abinci ba gaskiya bane ba yadda da wannan magana kafirci ne Allah ya sauki to Allah ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ga wanda ya kamata mu dogara an gane ku wasabbih bihamdi bihamdihi kayi tasbihi da mun gode ubangiji wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira ubangiji ya kai matuƙa wajen sani kuma mai bada labari ne akan laifukan bayi Allah ya san komai la takfa alaihi khafiya ba wani zunubi da bawa zai aikata a fili ko a boye face ubangiji ya san da shi kuma zai baka labari shi yasa ubangiji mai bada labari ne a ayyukan bayi shi yace allazi khalaqa samawati ko wal arda wama bainahuma shine ubangijin da ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai da abin da yake tsakanin sama nan bakwai da kasai bakwai mu wannan duniya ta mu kenan ko amma a cikin kwana nawa fi sittata ayyamin a cikin kwana shida da a kwana shida yayi wannan Allah kuma da kansa yace wa ma masana min lughub ba wani abin da ya shafe mu na gajiya ko wahala babu an gane ya ce sun mastawa alal arshi sannan sai ya daidaita akan al'arshi wa kenan ar-rahman ubangiji mai rahama shi yasa aqida kamar yadda na karanta mana bara kwanakin baya cewa aqida ahlus sunna wal jamaa ayoyi ne wajen guda tara ko takwas a qur'ani wanda suka tabbatar Allah yana sama sannan kuma da ayoyi guda guda bakwai wanda suka tabbatar ubangiji subhanahu wataala yana sama da bayansa sama kenan sannan hadisai ga sirrin masu yawa an surin masaki wanda suka tabbatar Allah yana sama wanda zai ci a Allah yana ko ina ko to wannan aqida ba ta ahlus sunna bace ba sai ya ce Allah ya ce huwa allazi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala wannan ilimin Allah ne ba ba zatin Allah bane ba an gane dan ka ce Allah yana sama ai ba shine yace yana sama ba kai ka faɗa ba kuma har hadisi manzo Allah yake cewa inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya ubangijinku yana saukowa wannan duniyar a dukkan sandare na farko kowace rana ba ta yanzu ne yana saukowa ba kuma Allah da kansa ya ce ilaihi ya sa'adu kalimut tayyib wal amalu salih zuwa ga Allah kyawawan maganganu da aiki na kwarai ake daga su kuma me yace qul wallahu ahad ce menene Allahu samadu an gane ko a amintum man fis sama'i kun shin yanzu kun amince wanda yake sama wa yake sama Allah an gane ko sannan da manzan Allah ya yi mi'iraji ina ya je sama wannan sawun da ya ta yi da aka wajabta mai sallah wannan saba'in ko ko hamsin to har aka ta dawo biyar duk ina yake safa da mar wannan a sama in kana addu'a ina kake daga hannu ina kake kallo kuma dan dai baka da tunani sai ka ci Allah yana ko ina ai kwakwalwarka ma ba ai kwakwalwa mai hankali daidaitattiya daidaitacciya ta san Allah yana sama amma ya yake a sama baka sani ba imam malik Allah ya kara masa yadda an tambaye shi istiwa'i ko yace al istiwa'u ma'lumun wal kayf majhulun wa su'alu anhu bid'a yace istiwa'i cewa Allah yana sama wannan kowa ya sani amma ya yake a saman nan ba wanda ya sani tambaya kuma ya yake ma wannan sabon Allah ne zunubi ne an gani muawiya Allah ya ƙara masa yadda ya kawo baiwa gurin manzon Allah zai yanta ta manzon Allah ya mata interview ya ce ke aina Allah ina Allah yake ta ce yana sama ya ce mata waye ni ta ce kai rasulullahi ne manzon Allah ya ce ita ka hafa innaha mu'mina yanta ta wannan baiwa ta kama na mu'mina ce an gani aina Allah ya ce mata ina Allah ta ce fi sama duk imamu ɗaya daga cikin a'imma ma ta yi duk wanda ya ce Allah yana kowane kafiri ne domin ka ta Qur'ani gashi na ayoyi barkatai har na kama kosun su ko ba ka bane ba ga hadisai nan ko masu tarin yawa duk ta tabbatar Allah yana ina yana sama da bayan shi amma ya yake a saman nan ba wanda ya sani ka tambaya kuma ya yake wannan bid'a ce an gane ku ba a tambaya amma dai yana sama yana sama yana sama da bayan shi fidira kyakkyawa ta tabbatar da hanka hankali ingantacce ya tabbatar da haka nassin qur'ani da hadisi da maganganun magabata sun tabbatar Allah yana sama waccan aya ba ta nuna Allah yana sama ne tana nufin ilimin Allah yana ko ina duk inda za ku yi gani Allah iliminsa shine na biyu a gurinku saboda haka ba wani inda za ka ɓuya ko ɓuyan duhun dare ko ɓuyan nesa wanda Allah zai sa baya ganin ka to wannan shine aqidar da ya kamata mu zauna akai shi yasa yake cewa sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita kan ina al arshi kuma ba ra a karatun mu na karanta mana hadisi na girman al arshi ko cewa girman al arshin Allah wannan duniyar da muke ganinta ba muna ganinta iya ganin mu ba to manzo Allah ya faɗa a hadisin da muka karanta inda za a ɗauko al arshin Allah a sanya ta a wannan duniya to kamar ka ma'ana a ɗora duniyan nan akan al'adashin Allah kamar ka jefa kwandala ne a cikin daji da Allah yanzu idan ka aje kwandala ko bucika tana nufa wani abu to girman al'adashin Allah idan ka sa duniyan nan akai kamar haka yake to kaga kenan shi ya tabbatar da kansa yana ina yana sama akan al'adashin sa amma ya yake baka sani ba to wani sai ya ce idan ka ce haka kamar kayi wa Allah guri kayi wa Allah mahalli ai aya ce haka an gane ko shi yasa aqida ta ahlus sunna ana tabbatarwa da Allah sifofinsa an gane ko imraru imraru haka ma ja'at bi ghairi tashbihin wala takyifin wala tamthilin wala ta'dilin wannan shine aqida ta ahlus sunna ka tabbatarwa da Allah abinda ya tabbatarwa kansa na sifarsa babu kamanceceniya babu kuma kokarin ma'ana jirkitawa babu kuma kokarin ma'ana canzawa babu kuma kokarin ma'ana siffanta shi da wani abu an gane Allah yana zuwa ya ce yana zuwa ka yadda Allah ya ce yana gani ka yadda yana gani ba irin naka ba Allah ya daidaita akan al'adashin sa ka yadda ya daidaita akan al'adashin amma daidaito ba irin na sarkin garin ku ba ba kuma irin na shugaban kasar ku ba saboda mu dan adam iya abin da muka sani da an ce al'arshi ai shi dauka yake wannan kujerar mulki ko to ba haka al'arshin Allah take ba sai ya hango kamar Allah yana kan kujera subhanallah wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da ya darsu a zuciyarka na cewa Allah yana da sifa kaza to Allah ya kuru duk abin da zai hararo maka zaka hararo to Allah ya barranta da wannan abin da ka hararo shi yasa na faɗa mana kwanakin baya cewa dan adam kullum yana gina iliminsa ne akan abin da ya sani ba haka ba na buga muku misali kamar mutumin da ya makance da ƙuruciya ya makance abin da ya iya gani mafi girma giwa haka ne kaga an zo bayan ya makance ana magana jirgin sama sai ya ce ya kai giwa domin shine muntaha ilmu kai ma yanzu da an ce a maka al'arshi fada kawai sai ka hango fada da ka taba shiga mafi girma a rayuwarka ba ita kake hangowa ba saboda ka iya abin da ta sani kenan shi za ta hararo shi za ta tafko amma haka yake ba haka yake ba wata fada da wata fadan ma suna ce kaga kenan kowa zai kiyasta abu ne gwargwadon sanin shi wanda ya san wanda ya fi naka in an zo ana magana shi kuma wancan zai hango kai kuma wala allafa da hakimin garin kaɗai ka sani ko ta sarkin garin kaɗai ka sani to da an zo ana magana irin wannan tagarin ku zaka hango amma ba haka tsarin yake ba to Allah ya samu dace an ce a ja hankalin yan uwa masu zama akan wancan randa din suna sako kafafukansu ma'ana kan titi ku yi haƙuri rai tsada gare shi ba mu sani ba kuma ko kun tara ne ko shi za kuke shirin tafiya a to inda mutum ba ya tara ba Allah na tuba kana je kana gani a je a cuna ma taya a cuna maka macilin ba haka bane ba ka gani saboda haka ayi kokari da Allah a kiyaye na sallar janaza to yaushe ƙarshen sallar an ce akwai sallar janaza ko na hajjiya adam na hajiya adama fala ne falali gobe gobe karfe bakwai da rabi da safe a fadar ne amma ai yayi wuri
to aka ce Ah, ba a san jama'a su zo da yawa aka dai aka ce ya ai tun da har za a bari ta kwana sai a kai ta kamar tara ko takwas da rabi ko yawa mai dan saboda a sami yawan jama'a ita shari'a me yasa ta hana abin da mutum da rana ko abin da shi da daddare ai saboda riba saboda jama'a ne saboda in manzo Allah ya hana abin da mutum da garjin na gida da na asibiti baki daya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين